ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات ومجلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna gode wa Allah ya sake tara mu don ci gaba da karatunmu a littafin da biyu rahama da muka saba gabatarwa kuma muna da karatu ne dangane da cika da kamala na ɗabi'u da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan malam ya ta mana jawabai dangane da siffa da kyawu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya kawo mana bayanai dangane da cika da kamar na ɗabi'unsa sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wani daga cikin mawaƙan laraba ake siffanta ɗan adam don ka gane duk da cewa kyau da halittar da Allah yau mutum abu ne mai daraja mai kyau mai kuma kwantar da hankalin mutane mai sa a so mutum amma abin da ya fi komai kyau a gun ɗan adam shi ne kyakkyawan hali da kuma ɗabi'a ko yake cewa laisal jimalu bi miqzari fa'alam ta burda yace innal jimala ma'adilun wa manaqibun awrasna madda yace shi asalin kyau yace ba wai kwalliya da iya sa hula da iya sa kaya da ado da gayu bane yace ko da ta kamar ma kayan adam gaba daya to ba za ta masa kyakkyawa ba yace asalin kyau shine ne waɗansu ɗabi'u da halaye na nagarta da suke ba wa ɗan adam a ji ana ƙaunarsa ana kuma girmama shi daga cikinsu akwai abin da aka lissafo dangane da ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam satin da ya gabata mun karanta abubuwa kamar guda biyu da malam ya kawo wanda muka tafi akan cewa daga cikin ɗabi'ar manzon akwai haƙuri da juriya da kuma yafiya yayin da ya samu dama akan abokin gaba ko kuma wanda ya masa ba daidai ba har ma malam ya kawo bayani dangane cewa duk mutumin da yake da kuma haƙuri za ka samu galibi yana kuma da ɗabi'a ta ƙanar mutum wani lokaci ko duk mutum mai haƙuri sosai wanda kamar wani abu ko mara daɗi ya ƙuri ya tara magana a kanka daga nan kuma kun ɓata har abada zai iya yafe maka amma dai ku dawo ku ci gaba da mu'amala za ka samu ba a yin wannan isa amma banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi duk abin da aka manna cutarwa da ba daidai ba to ba abin da yake kara sai haƙuri da yafiya saboda tuka da kamala tashi sallallahu alaihi wasallam za mu tashi kan abu na uku yace wa salimin sifatul judi wal karami ala ma la yuqadiru qadrahu manzon Allah sallallahu alaihi ya kasance dangane da siffa ta kyauta da karamci ko ya to shi yana son wani hali na kyautar da yake da shi da kuma karamci da yake da shi ba za ma aikwasan ta irin ko akwai kwai irin halinsa ba sai dai akwai ba ka dan yi abu da zaka iya amma ka ce kai irin na manzon Allah baya iya yiwa zaka samu daga cikin mutane ko yana da kyauta amma ko ba shi da karamci ko zai ba ka kuɗi ko nawa ne kuna zaune a guri zai siya abu kaza zai siya kaza ku ci ku sha ku yi waye ya baka kyauta a ba shi da fara'a akwai shi ko baya fara'a ya akwai irin su da yawa sosai ma baya akwai shi ko ta ga baya magana sosai baya fara'a baya dariya amma da ma kyauta to zalla shi ba haka yake ba bayan zai ma kyauta ta mamaki kuma gurin karamci da ɗabi'u na fara'a da kuma kula mutum da yafiya da sakin fusa aka gamu wannan kuma shi kololuwa ne shi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin maɗabiyar shi ne ba wanda zai kwatanta irin ɗabi'arsa ma'ana halin kyautarsa ko karamcinsa sai dai mutum ne ɗan iya abin da zai iya amma ka sai kayan irin da manzon Allah ba a samu ba banda shi kadai sallallahu alaihi wasallam yace kana ya'dal aqa ko aba man la yasaful faqra a siffa ta manzon Allah da ɗabi'unsa da wurin kyauta yana yin kyauta irin ta wanda baya tsoron talauci kyauta ta wanda baya tsoron talauci na fata an gane akwai har kyautar da mutumin zai baka kyauta amma yana tuna gobe da jibi da cewa shi ma yana buƙatar wannan abun akwai bai san me zai faru nan gaba ba za ka sai ma kyauta ya masa amma dai yana jin tsoron kuma kada abin nashi ya kare ko kuma shi ma yana da buƙatar abin in an jima ko gobe ko baɗi to zala shi ba haka yake ba kyauta irin ta wanda ba ya talauci ma'ana yin sa hannu zai baka abu ba zai irga ba kawai dumbuzowa zai yi kawai dumbuza maka sallallahu alaihi wasallam na fata an gane an zo kamar da muka sha ba da misali ko a yakin hunaini bayan an samu ganima ta mamaki ya ɗauko wanda suke abokan gaban shi a da shekaran jiya amma sun shiga musulunci kuma a ranar an taho yaƙi da su kana biyu da musulunta ko uku ga dukiya an samu sai ce a bamu wani raƙumi ɗari ko sai kuma ya ce shi wani ya mun zala akwai ɗana ma wani wallahi ɗan wani uzuri sa da biyu bai ta wani yaƙin ba kace shi ma ka ɗauki ɗari a kai masa sallallahu alaihi wasallam shi ba ruwansa haka yi ya ba ka yi ƙara ma kana godiya ma ya ƙara ƙara maka sallallahu alaihi wasallam yake cewa Abu Zari ko ɗaya daga cikin sabbin ce wallahi inda Allah zai ban tarin dukiya zinari kamar dutsen Uhudu duk wanda ya je Madina ya san girman dutsen Uhudu da kuma matsayinsa da Allah zai ban dukiya kamar dutsen Uhudu gaba ɗaya to ba zan samu nutsuwa ba ba zan ji daɗi a raina ba sai na ɗauki dukiyar na ba da haka na ba da haka har ta ƙare ina sai haka ina kwanta ta ga ai ya zama wanda mutane ko mu kuma yanzu sanda mutum ke tarawa ya fi jin daɗi in mu duba ya ga fibo din a kawo ɗinsa ya hanyoyi sai da daɗi a ransa ko yawwa an tada wani guri ya siya an tada wani guri ya siya ya tara kadarori ba adadi wasu ma bai san adadin abin da ya tara wani kadarorinsa ko ya siye mota ya ƙara siye mota an kaje gidan wani ka ɗauka ma kamfanin mota kai motoci masu tsada miliyan ɗari biyar mota ɗaya miliyan kaza ga san burjin a cikin gidan ko ga kuɗi a kawun ya waye ya waye ya san gida a ina ya san gida a ina amma har bai samu nutsuwa ba da zaka zama da matsala kuma sai abu bai kai ya kafa kai sai ma conference ka ya kuɗi sai gobe ko sai ji wani hatta baban jafi zai masa ruwa sai sai a yi haƙuri sai kaza sai kaza kuma yana da abin da babu adadi ne yawan gaske a shi maza Allah ba haka ba ne to ba zai samu nutsuwa ba dan ya ga tarin dukiya har sai in ya bayar da ita tun na kuma daga an takura maza Allah wurin neman zuwa a nemi taimako a gurin sai ga alamun zala kamar ya duk abin da yake da shi ya taba mutane sai ce maza Allah dan me kike ba su ka ce roƙo ba kyau kuma ce mutum ya kuma roƙo a kuma ka ba shi sai ce eh roƙo ba kyau ni kuma Allah hana ni rowa haka shi ke roƙo ni an hana ni rowa in dai ka roƙa zan ba ka amma roƙon ba kyau kai da aka ba ka roƙa su bala'i sallallahu alaihi wasallam in ka sako kaya sabon kaya ya yi mara kyau in ka gani ka tsika wannan kayan ya ba ta maza Allah sai koma gida sai cire kaya sai ba kyauta sallallahu alaihi wasallam sai ba ka suke kaga kaga ai ba anan bari wani muke wani shi sunan sa mafadi in yaji ta kaya yasa asin da asin babban riga ta buga suwa in ba ku yi ihu ba ba ku tsaya bari ba sai koma cire sake sa wasu eh sai ƙara zuwa in kun ƙara ihu kun yi ihu sai koma gida sai ƙara sa wasu sai sa kaya kamar kala biyar a rana ɗaya ko shida ina cewa kuɗi suka fi shi ba kaya ba a haka bane duk an yi wannan mushkil to shi kai ya bukwan yanka da ya sa kaya sai cire kayan sai ya ba ka sallallahu alaihi wasallam shi ba tare kuɗi yake ina ba ta an gani ya ce to kala bin abbas dan abbas yake cewa ba ila barkin ku yace kana nabi sallallahu alaihi wasallam ajwatan nas yace manzon Allah ya dukkan mutane kyauta duk wanda ka san mai kyauta ne a tarihin duniya to manzon Allah ya fi shi sallallahu alaihi wasallam ko ta ce wa ta nani wa azwaj ma yakunu fi ramadan yace kuma yana tsara karfin kyautarsa da linka yawan kyautarsa a watan ramadan mutum ne mai kyauta a ɗabi'unsa amma in ramadan ya shigo kuma sai linka kyautar da yake yi a baya saboda mahimmancin wannan mutanen ramadana za ba ta an gane sannan kuma ga wani abu da yake samu ce shi ne alƙaho jibril dukkan da yake gamuwa da malaka jibril suna karatun qur'ani to yin gama da daddare suka karatun qur'ani tare idan gari ya waye sai ya ɗebo kyaututtuka na mamaki ta ba mutane saboda murna da jin daɗi na mutane mai alfarma ga kuma aikin na za a wani watan yadda ake lullun gashi ga kuma sai kafin qur'ani a wannan wata sallallahu alaihi wasallam kaga duk wannan nuna maka cewa kai ma ka kwaikwayi irin ɗabi'un mu tun daga yanzu ba ga shi azin ya wuce bai wuce kai kai wata ɗaya ba har yanzu ko ba suka fara wani asusu ka buɗe wani account kana saving kuɗi a hankali da niyyar cewa in Allah ya kai ka Ramadan wannan kuɗin za ka ciyar da bayan Allah su in ka da wannan niyyar zaka ga Allah ta albarka kuma a kuɗin ya zauna ba wani buƙatar ta zuwa sun har Ramadan ya wuce yanzu ko yana da nau'in za a jiwa ce duk kullum ko duk sati ko duk kaza dubu biyu dubu biyar ne dubu nawa ne iya karfin samun ka da niyyar wannan manufar suka sun a sai ramadan ya zo ka tsara kuɗi dubu ɗari uku dubu ɗari biyar miliyan ɗaya a yau kuwa in ka samu miliyan ɗaya za ka siyar da mutane da yawa da azumin ramadana za ka yi buɗe baki na mutane da yawa har azumin ya wuce za ka siya tsofaffi mata da ba su da gata kayan sallah za ka sai marayu kayan sallah akwai mata zamarawa ba su da miji ba su da iyaye ba kai su ba iyayen su ne auren su ya suna kuma zaune suka taimake shi manzara ke cewa duk wanda yake taimakawa bazawaranta ta ce irin wannan rayuwar ba ta da wurin tsayayyen gata na daga cikin mutane ga ba miji sai ke taimakon da ta samu sauƙin rayuwarta ga ta toyi da dan tashin kiyama muna tare da shirin tashin kiyama saboda matsayinsa a wani lokaci kamar mutumin da ya tafi jihadi ne ya tafi da Allah aga jihadi aslalai na kuɗi ne amma bazawara ba miji yin ruwa da ‘ya'ya ga azumi ya kama ka su kayan abinci ka bata ka su kayan sallah ita kanta ka bata ka ba ‘ya'yanta Allah ne kaɗai san me zai mana alkhairi to ga kamata ka kai ka ɗauki annan kana kokarin gidan musa da madana idan Allah ta kana rayu gashi nan muna karantawa manzon Allah ya fi kowa kyauta a duniya sallallahu alaihi wasallam amma yana ƙara kyautarsa idan Ramadan ya tsaya in ya gurgurta laka da kullum da dare suna muraza a karatun Qur'ani ya ce ko ina miki wa kafiri ne yalqahu fi kulli laylatin ramadan suna gamuwa da mulakar bil kullum da daddare a watan ramadan har azumi ya wuce eh bai dar qur'an suna kasan qur'ani tare da manzon Allah da malaka jibril alaihi salam yace far rasul far rasul sallama ajwad bin ko bi khairin min rayyin salam yace kai manzon Allah ta gaci alkhairansa da kyautar da yake yi bayan Allah ɗabi'a ta kyauta da yake da ita to ya kuma iskar da Allah ke turowa ta hanyar safiya kasa cikin iska da take kaɗawa a duniya daga cikin mai daɗi akwai iskar sanyin safiya musamman lokacin bazara ba nan fara zafi ba in ka sallar asuba ka zo da kala zuminka ka fita a masallaci za ka wuce iska mai daɗi daga ga lokaci koma gida ma na zai baka wahala ka ɗan zauna kana jin wani iskar akwai daɗi a ciki to cutar da malaki mutane da alheran da ya kawo duniya ya fi wannan iskar mamaci ka san ba wani abu dan adam zai rasa farar ɗaya mutu kamar iska farar ɗaya sai suka ce dan adam zai rayu aƙalla kwana arba'in baya yi baya cin abinci yana shan ruwa kuma zai rayu ba zai mutu ba inda dan yunwa amma yanzu ka rasa iska awa ɗaya ɗan mutuwa rayu dole ba zai mafi abu ko to haka manzon Allah kyautar da yake wa ɗan adam a tsoron duniya ya kuma iskar da Allah ya turo kuma haka ne tunda shi ya kawo mutane abu da zai raya zuciyarsu kuma su gamu da Allah lami lafiya su ga aljanna sannan kuma zai maka alkhairi ya maka wa'azi ya maka nasiha kuma maka kyauta ta shiga damuwa ta zo wurin manzon Allah bayan ya kuka ce addini ka da sanin Allah da azkar ɗinka kuma maka kyauta da zaka je ka rayu da ita sallallahu alaihi wasallam za ka ga san duk wani ahli sunna ko ka koyi kyauta sunnar manzon Allah ce ba da dai bane ahli sunna ko mun rubuci a ba ba ba ba sunnar manzon Allah ke ba ahli sunna ne kyauta ne abin kullun kullun a take da an zo an yi kan bayani ka ba da abin da ya sauka wani ba ba ta tambaye ka ba za ka ga to ya kamata a taimake shi kaga mutum ka san shi amma ka ga yana rayuwa da wani irin tufafi ya lalace har ma aikin da aka tufafin ma ya tsitsi a ga sun zuwa jiki haka mai ka bayan sai da taimake shi a ga mutum kamar an yi tsayar ya ke kashe saboda babu nuna masu ba ba ta tambaye ka ba sai ka dan bal sai ga Allah yana taimakon ka kuma kana samun jin daɗi a rayuwar ka kuma kan insha Allah yace wa qala jabir jabir dan Abdullah ya ce ma su ila shay'an qattu fa qala la daga fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba a taba tambayar ko na ya ce babu ko kuma ce a in daga tambayar sai ya bata sallallahu alaihi wasallam ka kawo kwamfulan ɗinka to wani ba ka fata ba a ga wannan masu nan duk wanda ya gama kwamfulan to ko kaɗan ne ka bashi kar ka bari tafi kawai kar ka ce wallahi ne din ma sai a hankali a'a a sai a hankalin ma in dai akwai wani abu to ka raba ka bashi in kai dan Allah Allah zai biya ka na fata an gane dan mun zala ki cewa wallahi har zai ba yace wallahi ma na kasami malin bi sadaqati dukiya ba ta rabuwa don an yi sadaka ba ta rabuwa Wani alƙawarin Allah ne sai in dai wuce kawo komplek kana da shi karka ta kai abin a sai a hankali a kaɗan ba shi koya shi ya rage na shi inda gaskiya cancanci taimako ya nema ya ta halal in kuma nema ne na ya kashe zuciyarsa ya zama mai tumatanci ya ta haram kuma ya albarka ba ta gama da shi sai ka rabu da shi kawai to dan Allah ka taimaka mu ba shi koya ya ce ai wani kafin gari ma yake ai ai ka ba shi da ce ma Allah ka ba shi tafi shi da Allah za su gani a mutum da kusa zuma zane ya zo yana shan wani gumi ya rufe bakinsa da shi za ka ba shi kuɗinka ne a ka sha ya rabara bai fari yana shan kwaya yana shan taba yana fasikanci ka sani kuma baya ta za ku wani mutum mutum abin ka zama za ka ba shi bayan Allah ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan wannan ba ka ba shi ba wannan ba ya ka ba shi ba ka san fasiki ne ga abin da yake da kudin in ne shawar cewa ta mai magani Allah shirya Allah tare mu da hidaya yace wa qarin shaja'ati wal nadla wal ba'd bi masal alladhi la yujhad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya kasance a bangaren jarunta wal nadla in kace al nadla da ashaja'a kusan abu ɗaya kamar ka ce jarunta da zargantaka a gani ɗaya na wasu ko shi manzon Allah gwarzo ne jarumi ne jarumtacce ne a fagen daga ya ce yana da matsayin da la yujhal ba wanda ya ce ce bai ma san abu ba sai dai wanda ke bai damu da sanin ɗabi'u da tarihin manzon Allah ba ma'ana a fagen yaƙi jarumi ne sannan kuma kariyi ne za ka yi samu wajen za haka jarumi mai jarumta ne amma kuma marauci ba kai ba yau jajirtacce amma kuma ya fushi duk akwai su yau zalla shi ba haka ba duk abin da kun siffar yabo da za a samu a duniya to ta manzon Allah ta daga ta ba ƙololuwa ce sallallahu alaihi wasallam ya ce bangaren jarumta da gwarzantaka da jajircewa a fagen daga yana da matsayin da la yujhad ya ce kana ashja'un nas shi manzon Allah ka tsinci ya fi dukkan mutane jarumta ba ana ba ta ne ka zana magana kai da ali Khalid bin al-Walid ko zabin da sabi da abi waqa duk wani jarumin da an bata a cikin sahabbai to manzon Allah ya linka shi so bare shi na fata gari yawa ya linka shi babu hadima tsakanin sallallahu alaihi wasallam hadarin mawaƙi ko shakuba ya ji ya yi ko ya kuna mai da in yaƙi ne da in yaƙi ba ne ya koki ko yaƙe yaƙe to ya je yaƙe yaƙe ya fi daɗi ma ai to amma ya koki wannan aya ko dan barin tiya ko ya koki ko ya kuna a dole amma ya je yaƙe yaƙe as-suba masu tsauri mun karanta ba kuma ba yaƙi ina kone ba mun karanta ba an zango kan kwaye an taho kuni matsatsi hanya sai karama an je sama da mutum dubu ɗari a dubu goma sha wani abu sai aka bi wani kibau da masu ta ko'ina aka juya aka gudu amma manzon Allah sai fuskanci gudu da bala'in yake fitowa yana cewa ana rasulullah ta wani alabun abdul mutane shi bala'in yake fitara ba gudu zai ba bai taɓa gudu a bakin daga ba cewa ma ke ni ne ya nan ba shi bane kuma nan yaƙi a kai da gaji ba wata kamar da an kira ki kenan ai to shi fitowa yi ba sanin shi ake ba masu gare masu gudu za ba san gare shi kuma tafiya ke ce anar rasulullah kan tabbas ni annabi ne annabi ne abdul mutalib ni dan abdul mutalib ga na anan ina ne ne mana sallallahu alaihi wasallam yace wa farra annahul kullat wal abdal irin yayin da za a ji barada jarumin gudu saboda bala'i yayi bala'i ka san ba wuce ya ce ayyuka ya bala'i ko kowa ya sha wuya zai tsere sai dan bai tsere ba in ka ji an ce ga in gudu to sabo da bai zo da ba ta gane in za ka mutum yayi shafa shi yasa ba wancan baya wani da fara ta ai da da baya ga rago ba tsoro wani ai kwanto ne ko bar dai ba ka tara ta sai in sha kwana ne in rufa a guje kawai in bala'i yi bala'i ya zo da gudu ai dole a gudu ai to manzo Allah shi baya gudu sallallahu alaihi wasallam yace yakin da za a je bar dai jarumi bala'i ya ba su mun karanta yakin wani nan ba dukkan jarumin daga sani a wuri a tsarin sa ba yana gurin amma da bala'i ya zo babu tsammani ba a sarta ina ba ne jewa sun juya sun tafi sai mutane mutum goma sha ba tare da mazala kaɗai a cikin mutum dubu goma sha wani abu duk sun waɗe sun gudu sai mutum goma sha kaɗai tare da mazan Allah ko Hamza ya rasu ai yarsa ayi uhuda ai amma ga ta na ali ga duk suna da layi duk wani zari mai da layi a wani yaƙi na saboda wani haƙi ne kuma ɗan adam ne kai kuma ɗabi'ar tsoro ai siffar ɗan adam ce dole duk hijirar da ga tsoron wani abu rana to banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ba ta an gane kuma jin tsoro wani lokaci ai ba kankanci bane ba na ƙasa bane ga annabi Musa da ya gasa da kadan mutijiya sai me walla mudbiran walam yu'aqib qala ya Musa aqim la takam ya ce duniya ka taho karka ji tsoro ko sawa la ta kafa wata aya ko rike ta karka tsorata saboda siffar dan adam ce da masu da Allah ko ji da baya domin shi na musamman ba a taɓa yin kamar shi ba shi kadai ne Allah ya yi babu kamar sa yasa ne ma karshe ke ce masa haramun alal ayyami ijada misli yace har abada ba za a samu wani yini da za a samu wani mai kama da manzon Allah a siffa da dabi'a da halaye cikin ba babu sai ya kwaikwaya amma ce kamar shi ba a yi ba ko ba za a yi ba dama shi kaɗai sallallahu alaihi wasallam za ka ce a wannan irin yaƙin za ka samu dari gudu ya gudu ghaira maratu yace suna watsiya ma da yawan su yaƙin gudu ma ba makaranta ba da bala'i yayi bala'i da ba da ya tafi sun watsi akalla mutum ɗari bakwai duka sun watsi sai ƴan mutane goma ko kasa da goma take tare da manzo Allah kadai a wurin yaki da kan da ta kubi dauka ana yakin da shi a yakin saboda bala'in yayi bala'i za ga samu amma shi ko dozo baya yi da ta yafi kowa jarumta a cikin mutane yace wa huwa sabitun la yabra shi ne Allah na tsaye gam ko dozo baya yi an wani an tarwatse amma na tsaye kyam sallallahu alaihi wasallam wa mutumin la yuzza ko ba ma ne kawai ba yana fuskantar arnan gaba yake tafiya ba ba yake juyawa ba ko a yakin hunayn ba ba mun bar misali ba ya taho da yaga an watse ba shi kuma sai fuskanta arnan kuma yana daga murya don su san shi ne yake magana gashi an watsa mishi mana Aisha ina cewa annar rasulu la kazi annabi abdul mutalib a gurin da karshen kololuwar cewa matsayi a gurin jarumta sallallahu alaihi wasallam yanzu su za ta fi yaƙi da sojoji da sauransu ai babban komanda baya saka ran din sa ai na fata an gane in ba ka sai ba gane shi ne babban komanda ba domin ta yi saka irin da konan soja dan kar ai kokarin cewa a cin masa kaga aka tashi a za ka kare zuciyar sojoji na bari shi saboda da bari yaƙi kamar yadda na faɗa yake gani nan ni ne manzon Allah ba sa ba saboda zartarsa yace wala ya taraza baya murni baya mutsawa yi baya kana aliyu kullu aliyu ba da shi da kamar Allah yace kullu idza hamal ba'su mun kasance mu shi aliyu ne a tsari ne sunan abin alfiya ko lakabin aliyu a cikin Hausawa ya ce gazanga kusar yaki ko ali gazanga kusar yaki ma'ana shi shi a gurin yaki kololuwa ne wannan bai ne kusar ta in ba kusa zai zauna zazza da kusa zai zauna ma'ana shi ne ke rike yaƙi a zama shi ne kwamanda abin nan babban kwamanda a yaƙi kenan ya ce amma da rubar mutuwa mun kasance idan ya ya yi tsanani ya yarin taɗi ya ce wa halartun al-tsanani ko yayi al-hadadu guri ya tsanani bala'i ya yi bala'i ya yi ya yi tsanani ya fita yi ya ce nan saƙi da su salama sai uku muna kura a bayan manzan Allah yanzu sai kuna aliyu ne bai faɗa magana in ya yi yarin taɗi bala'i ya yi bala'i ya yi tsanani an gamu da aran gamar abokan gabata da zafi da kayan yaƙi bala'in ya tarage da kusa mu damuna kuruwa a bayan manzon Allah mai jarumta a cikin shi ne mai iya zuwa bayan manzon Allah daya ba fa gaban manzon Allah ba bayan sa yanzu shi ne a gaba sallallahu alaihi wasallam ai kuma da zama da kai jarumta mana can can can can bayan ke na da an gani da sai zo muna kuruwa a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka kama ya kullu ahadun aqrabu ila ila al-adu sai da to duk akwai a cikin mu sahabbai ba wanda yake kusa da abokan gaba kamar manzon Allah shine a gaba mu muna bayan sa a ƙarshen zarin take kar kuma ka manta ba bayaki ba da yanzu da zamani kana kwance a wani guri kana tura wani guri bala'i ba ga ke ba yanzu a tura jirgi ba kowa a cikin sai kayan bala'i in ka harbo shi ka tarwatse in ma ba ka harbo shi ba tarwada maka bala'i in za ka ke yakin zamani ko to wancan ba haka bane mutum ne da mutum gaba da gaba sari in tsara ko ba matsafa bane ba da ce an tsara bai sari ba a yana taruwa zai ta zafin a ai mai shakka an tauri ai matsauraci ne ai ba jarumi bane ai dan tauri ai ba jarumi bane ba ai mugu ne kawai shi duk dan tauri ai kawai mugu ne in za a tsara karfe bai ci da kinsa ba shi kuma sare mutum ai mugunta ne jarumi shi ne a sare da zafin kuma ya tsara kuma ɗaurin ke duk ɗaurin da yi to shi ne duk wanda za su haɗa da abin da su cikin sama ai ba ba na mutu bane ai matsafi ne kyau ya ba girki ba yi asalin garbahi ya ji sa kuma yana jabirce kuma sai ya fi nasara yasa Allah ya sa ta in ta kunu ta'lamuna fa innahu ya'lamuna kama ta'lamun wa ta'lamu Allahu ma la ya'lam in kuna jin zafi tara da suka ai su ma suna ji mutane ne kamar ku ba wani abu kun harba kun same su kun tsara kun sare su kuma sun sare ku to amma ko ku kuna da fatan wani abagun Allah da su ba sa fata shi za ku samu aljanna ga lada in ka mutu shahada in ka ji rauni lada to me ri fadwa ce amma mutum ya wani saddabarin sa yana tafiya kuma an sare bai sare ba kuma yana sare mutane a ga nan mugunta ce ai ba zalimi bane ba ba zalimi bane na fata an gare ba su ga cin jami'a ba su kuma matsayi kuma ga shi ga gara da Allah abin bala'i ke ko dan wanda muke wannan lahi ya shiga uku kuma azumin duniya ma sai ya talauci kan karar masallaci duk dan tawo ko da kan talaka ko kaya ya saka kayan bayo ya saka da ya lalace tauji ai wala ne kuma ba za ko ba zai addini da kyau wani ko ai wala ba zai yi ba wani tana yin sallah kuma ga bakin talauci ga kuma gamuwa da Allah da daidai sai mai ba da ya amfani da wani taurin banzan ta ga babu riba ce Allah tsare imani ya ce wa qala anas radiyallahu anhu kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahlan nas ibn an amali yake cewa manzon Allah sallallahu ya kowa kyawu a cikin mutane kyawu ciki da tsirin da Allah ya mar babu kamar shi a cikin kyawu a cikin mutane ido bai taɓa ganin wani mai kyau da ya kai manzon Allah ba yasa wallahi imanin sahaba sahabbai sun more sun kalli manzon Allah da irin can da Allah ya masa kuma suna kaunarsa sun yi imani da shi ya kalle ka yi murmushi dan Allah ya zaka ji ya baka halittun safa kai ran lafiya da duba ke maka addu'a karo da matsala ya baka magani cikin sauki ai sahabi dan gasan Allah ne eh dan gasan Allah ne shi ai karshen asirin daraja sahabi ko yanzu ko in ka je ka umara ko aikin haji in ka zo ka sa kun manzon Allah yake ziyara babu salam ka shigo kana tafiya ka zo zai shabbakin manzon Allah ka za ka fuskanci wani kan sallama kana da ilimi da yaqini game da abin da ya faɗa cewa duk wanda ya mura sallama sai Allah ya mayar mar da ransa ya amsa sallama ya san kuma kai ne kamar sallama wannan kai ba daraja bace ba ta ganin za ka yi ba amma da duk aran ka kawai ta yi kawai duk bukatun ka wasan an gama kai manzon Allah sallama ya amsa da dan Allah in kana da kuɗi ai din hada kuma ra ko biliyon ya arha ne dan wannan kadai ma ya arha ne in ni kana da kuɗi sai dan babu amma wallahi in ni kana da kuɗi zuwa kuma ra ko ai da arha ne baya tsada ka tsaya ce mu zara sallama ya mai da ma sallama kamar yana raye ya faɗi sunan gaba za a ce wani dan wani ne yake maka sallama ya amsa maka shi yanzu ya san ka ya san sunanka dan Allah ba daraja bace an dai ka bace ka azumi malikin zana ce masa ya ka Allah ya ce na gaishe ka kuma ya ce ka karanta min Qur'ani ya ce wannan Allah ni Allah suna na ya faɗa ya ce eh sunan ka ya faɗa sai fahe da kuka ya ce Allah har ya san saboda to har ya ganin shi waye har Allah ya turo annabi cewa a gaishe shi ayi karanta wannan Qur'ani yace ni in ba ga Qur'ani yace Allah ne sai kamun sai fahe da kuka ta ce wa kuma zai ce wannan Allah ba ya kamata ka kuka ai saboda farin ciki kamar sallama ya amsa hukin shi ya faɗi haka kuma ka yi imani da haka da na kuma zai gani shi ya rayu da shi kuma yi imani da shi yi salla a bayan shi yana kafin qur'ani kana ji baka taba jin murya mai daɗin kafin qur'ani manzon Allah yanzu kana da laraba ka da qur'anin nan suka ji wani nutsuwa da wani imani ko ko ba ka bane ga tare da cewa ba ba ma ka jin fassarar mai suke faɗa galibi amma saboda tsabar sun iya Allah ya hore saka da daɗi a ranka saka da kamar da komai don kuma ce maka manzon Allah ne liman wani saka ta ce maka wallahi ban hada so so tsori ba sai a bakin manzon Allah yana karanta ta kullum a sallar magariba yawan ka sai kana haddace ta to wannan Allah ya kai da shi da gani har abadan abada yanzu kai ko wani za ka biya a duniya za ka dinga manzon Allah ne ba zai yi ba ai ba zai yi ba sai dan Allah da kuma karamci saboda baka da manzon Allah sai a nuna maka shi a mafarki wannan ma sun yi sunna ba kuma sai a tambaye ka ta kwanta mara da ka gani ko in ka ce wani farin balarabe dogo a wannan manzon ne kuma ka gani kawai manzon ne kan wane ba annabi ba shi ba dogon galan ke ba yawa yau ba haka ne dole sai ka faɗi sufan sai a gane shi ka gani ko wani abu daban ka gani sallallahu alaihi wasallam in alaikum salam ai hadira ne dutse sosai ma sosai akwai cire sunnar manzon Allah da koyarwa a cikin komai sai Allah canja daga wancan ɗabi'un munana ya dawo ɗabi'u irin na manzon Allah. Ai shi kansa ya ce ni an turo ni ne yi ukin mama makarimu akala. Na zai cika wa duniya kyawun ɗabi'u. Yana duk mai son ɗabi'an da kyau ya bi sunnar manzon Allah a komai. Ba fa kawai a sallah ba a komai. Ina da kuma karantawa yadda ma yake tafiya an karantar da kai. idan ya sa kayan ta ji sa yin maganarsa ya hirarsa da sahabbansa duk kana bibiya ku sai ka kuma apply sai ka fata kanka kamar ka kwaikwayi wannan sai ta shekara daya kana kwaikwayo da ɗabi'u da halaye na manzon Allah gashi mun karanta afuwarsa an zo an masa jahilci da aikin wauta da ganganci amma sai ya fi sai dariya to kaga za ka iya tsinda yasa duk mai sun yi ɗabi'a to yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin komai da komai Allah ya samu dace ana yake cewa galafanci an sunan nan ya fi kowa kyau a cikin mutane ba a taɓa ganin mai kyau kamar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya ce wa aji wadannan kuma ya fi dukkan mutane kyauta ya fi kowa kyan hali da kyan kuka da kyan surar ciki da diri kuma ya fi kowa kyauta kina suka ce malamai duk abin da Allah zai yi wa ɗan adam don a so shi to ya yi manzon Allah har ya ƙara masa kisa shi bayan ka so shi a ranka to so ɗin kaɗai ba zai gamsar ba ka samu daraja da kuma kamar ɗa'a domin dama shi irin da Allah ya war da ɗabi'unsa dole ba zai ka so shi kawai dole ne kawai ɗan adam yana son abu kyakkyawa yana ka samu duk wani da ka sani ɗan afirka inda saurayi ne in ka ce masa zai aure ba kake so ya ce maka yana samfara doguwa siririya mai dogon gashi ba ka bane tuffar kyau ne ko to saboda ne shi ya ga shi baki ne tukuru to haka ashe duk dan adam sun abu mai kyau to manzo Allah ku zafa kowa kyau idan ka kira mai shi kawai za ka ji kana san shi in yi maka mu'amala kuma za a ƙara san shi saboda kyakkyawar mu'amalarsa duk ɗan adam ya so a mutunta shi a karrama shi a marƙi misali a wasu kyawar fuska in ka je guri ba a taɓa ganin ka ba kai sallama ko kai jawabi ke adireshin mutane wanda ya karɓe ka da kyakkyawar fuska za ka ji zan kafa sakewa da shi in da zama na ke a gurin sai kafin ka gama zaman ka kun shaƙu da wannan da yawa kyau wannan a tarba ta farko mai kyau ɗin za ka ji kun saba da shi saboda me bai taɓa ganin ka ba yana ganin kima fara'a san da zuwa ya ji sai me kike bukata ya tsaya sai ka gamsu to Allah ya kowa kyau sallallahu alaihi wasallam dan kuma kowa kyauta ya ce wa asja annas ya ku dukkan mutane tarauta sallallahu alaihi wasallam ya ce wa qad quri'a ahlul madinati laylatan wa taran da daddare an ji wani ƙara wani rubutu a cikin garin Madina kamar ka ce a zamanin mu ne yanzu kuma cikin bacci karfe biyu ne na gari shiru sai a ji ƙara fashi wani zo ba duk gari za a ji ba ya ra'ayi za a burgita a yi to irin wanda ya faru da madina sai aka ji wani rubutun ƙara da ba a saba jinsa ba so kowa ya burgita jarumin da fito da gidajensu a tattalin jiya za a yi ƙara ta wajen hanya kaza ne to yanzu ina a neman wani ina khalid ina ali ina sa'ad ina waye ku zo jarumin a ce a gaya za a yi ana wani shawarwarin sai aka jo tafiyar doki ko daga gurin takullo doki a sufane kaga kuma za a yi sai kowa san da ya dan kuluku dan ba san waye ba an gama dan lamewa daga ai manzon Allah ne ma daga gurin da fito yace lam turahu lam turahu lam turahu ku kwantar kar ku tsoro ku kwantar da ku yi mutum an gama sai an gama an gama ko shugaba ke kafin ku karan ma shi ya ji wani abu kuma har ya dubo ta ga me ya faru kuma an gama saurin kesa ya dawo tsabar jarumta bai tsaya ma a bashi sir bai daura doki ba doki na tsaye a da igiyar sa ana yana daura kiwo kawai su ba ya haye a gwada na ko zari ko doki ba sirri ba shi kuɗa sai wanda ya ɗan sarki ko wanda ya saba hawa doki ko an ba ɗan sarki ko a zai je wannan abu ya tafi doki a haka kuma a su kwane kuma ya je gina ya dawo ba doki ba shimfiɗa ba sirri ba linzami sallallahu alaihi wasallam yace ina nake sallu sautan an ji wani sauti mai ƙara a gari kamar ka ce an ji wani fashewar bombe ƙarfi haka fatalaqahu mun sallama ala farsil li abi talha an fita tarin ya za a yi cikin dare sai ga manzon Allah ya fito daga gurin da wannan ƙarar ya faru akan gurin Abu Talha ko ko babu komai a kansa babu shimfiɗa babu siddi babu linzami kawai haka hazo da tsara doki hazo na makwarewa ce kwarewa ce da sarrafa doki ke wanda kware da haka ya kawo doki ba komai zai rike gashin wuyansa ne da shi zai kwatar dinsa ya san ya zai yi kuma zai ce kuma zai da lafiya kalau haga wani sai wanda ya kware ko ya ce fata lakar sai ina nake wa huwa al-qayyid sayfi ya rato sabbin sa a tare da shi ya je ya gama ya dawo wa huwa yaqulu lam tura'u lam tura'u yana ta wuce kwantar kwantar da hankali kar ku ji tsoro kar ku ji tsoro kar ku damu ku je ku kwanci mana an gama sallallahu alaihi wasallam kina shugabanci to ga wannan ba za ni ba da irin abu yanzu wani ko a gidan su aka bude wannan aiki zai fara san ka danga ai ko a to wai an bada labari ko gaske ne ko labari ne an zo gidan wani ustazi kawai irin dan ustazin nan an abici yanzu barayi haya haya ta ce masa ga fa barayi fa ce barawo sai ta su sulam sulam tana magana ta maka tanga bai kula ta ba a ce ustaz gudu ran ne ne magana ba sai da ta magana ku tanga ta kawai ta baya ya lokaci insha Allah a to ga ga ne ustaz to ga ne wannan inda gaske da ya Allah mutun ya yi ai Allah mutun ya ko da kuma in gari ba ka dara ka taimata eh idan mutum ce ta auren ya mutu wala auren ya mutu in mutum ce ba a auren ya kare ko shi ke eh haka take mutanen mu eh mun eh to kenan an mutum mutum kana yake to ga auren ya kare ke da Allah ya yi yace wa kana ashaddu an-nas hayran wa ikida shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi dukkan mutane kunya mutum ne mai tsananin kunya wa ikida da kuma kauri manzon Allah mutum ne mai kunya yana kunya tuffa ce ko alamar ta imani wata rana manzon Allah ya zo da suna magana su biyu sai dai kita dan uwansa kai wannan ka kai kunya ko ban ka kunya ba ina yana fara yana an riga an waye za mu da take magana abu manzon ce a rabu da shi ai kunya wani yanki ne da imani duk wanda ba shi da kunya to aka samu imanin sa rauni ne duk mai cikakken imani ta da kunya kaga wannan bala'in da yake cin mu a yau shine an raba mutane da kunya tun suna kanana tun suna kanana an raba su da kunya sai aka waye gari za ka mutum babban malami yana karantarwa na addini ga hanya ba shi da kunya a yi haka ne to me zai iya tambayar da ibiyan ka ai bai da kunya ai bai da kunya ko yana da kunya zai yawa rai arke wulakanta ta ko kanwarka kuma ga wannan wadi ne ya raka da yake wannan wani aka faɗa maka raka da kunya ke in aka faɗa ma labarin ko an raba mutane da kunya musamman ƴaƴa mata sai aka raba su da kunya daga nan sai muka shiga bala'i su kuma duk mai so ya kashe al'umma to zai ɓata matan al'ummar in ya ɓata matan to shikenan suwar ta shi kashe maza kaga haka ne domin ɗabi'u da yawa a gurin mahaifiya ake koyar su kafin ka fara shiga gurin baba ko gurin ma duniya to sai aka raba mamar taka da kunya ba san kunya ba ba ga shi ba zama la'i yanzu shekarun baya da can can can ba san kula da da fulako ba da can fa ba fa ne yanzu ba ba ne yanzu ba fa ne yanzu ba ne na haula wala kota ba a wancan shekarun fa ba ka san gaba ba fulatani na mutu ma yana shan ruwa kan titi ba ba dai koma ce yanzu ba ya ce bari shayi ka je gidan karuwa ka gani suwaye karuwa suwaye masu zuwa gidan karuwa a ƙauyuka ba ga nan bala'i ba ce nan to kun aka raba kuma da kunya an kashe su an kashe su a ga ba ƙaran bala'i ba ina ga fari da karatun lokacin bayyana sai a kyara mutane da kunya ko matanmu babu kunya har a samu wani kuma ɗabi'a cewa wani man duma ko man kan du yin beta kana magana irin zafin gidanka matarka ko budurwarka ko yarka idanta idanka kuma wani shakiyanci da samuwa goma ka aika sai ka ba da tarbiyya wani sunan ka dadi a gida sunan ka dad ka dad eh yau da zaɓe da ita how are you my son how do you fine dad well done boy babu musulunci babu tarbiyya wannan haka duka bala'i ne ya cinye mutane da yawa ba sai a ga cinye mutane ko sun dace a kuma cikin mutunta ita ce mata baby shikenan kalas ba maganin kunya wanda za ta ba haka ake saba ba ko Allah ya kiyaye an shiga musiba ba ba fa kaɗan ba to zama ya fi dukkan mutane jin kunya da kuma kawaici da wasu abu kamar bai gani ba kau da kai sallallahu alaihi wasallam yace qala al-khudri yake cewa kana asaddu haya'in min al-adra fi kibriha manzon Allah kunyar da yake da ita ya fi budurwa ma da take tashan balagar ta duniya a gwanin ba sai zuba zai gane da ake nufi ba saboda budurwar da ya ba masu kunyan bane ko to ba yadda zake nufi ba in ka san shekara talatin da ta wuce zuwa arba'in to wannan yan matan lokacin budurwa a lokacin to irin wannan kunya take ji to mazala ya fi wannan ma ya fita jin kunya a wancan shekarun za ka samu ta fara alamun girma ya zo mata in misali idan ta fara fitowa da tsanin ka daga to daga ranar har a mata aure ba za ta bari a ga a ganta hana kawai da riga ba ba ta yadda suna jin kunya a ga dan tudu a rigar ta gidanci ko yanzu ba yan matan yanzu kiku ake saka burujen ma a ɗauko wallahi al'azim a nuna mutane za a ja musu riga a fata nan ɗin tana tsaye kuna magana komin ba ga maman tafi a fili rar'o-rar'o kawai ka tsakanin mutum ba zai ba ga shi nan a fili a arha a banza a wuce ba ga bari to wancan lokacin mun tashi mu shiga na gaba da mun yau mata rayuwar da suka a lokacin duk da cewa haka ba ma girma suke ba ake musu aure ba amma suna da tsananin kunya shi sa aka faɗa a hadisi yaya ne ba kar aure da budurwa sai ta yi izini me izininta ta yi shuru dan a lokacin kace kina son wani a wancan lokacin fa nake faɗa kina son wani to ba ta iya cewa eh ba saboda tsananin kunya dai yanzu ba ya ta faɗa rubuta ta ma ta rubuta a tatu a hannunta ta rubuta a duk gidan ma in ba wani ba rijiya in ba wani bishalal wata masu wancan ba zaman saurayin duk kowa ma sai an shiga masifa an shiga masifa to sai a wannan maganin ba za ka gane shi ba kai dan yau ba za ka gane ba manzo Allah ya mutu ba duniya ba za ka gane ba dai yanzu da kake da su ba san ma mai kunyar ba ba san ta ba ah ba ka yi wanka a gidanku ki ɗauki wayarki ki yi rawa ta shigenci ki fasirin shi a duniya akwai bala'in da ya kai wannan kar ka kuma ba in ga gwastin wani ba to kana ji a ranka fa wannan abu da ka fasta din fa ya fi ka shekaru zai fi ka shekaru a duniya dan za ka mutu shi da mutuwa dan duk abin da ka fasta baya baya baya baya bata kuma ana dawo da shi ne mutum a kamfanin ba sai kai ba ba ga an dawo da shi an yi kamar yadda kai fasta din sun zama 'yan tiktok 'yan mata sun zama ‘yan mene ne ga shi nan in kuma za a yi ranar la asabar ladi da zai magana da ake rayuwa ‘yan mata to za a tafi can bayan gari akwai waye ɗai akwai waye ɗai cikin ci iri iri ba ku na ba tsoron Allah to in da ka dago da suka kai ƙarshe a ƙololuwa ma za a zo a yi fati a wani gwal ƙasu da amarya da ango da uban amarya da uwarsa da uwar amarya da ubanta haka suke a birane wasu sun waye ya sa wannan jawabin nan na arna ya saka ya ɗauko a bai saka masa a bai saka mutane ba shi na wani shi da mata mata da zai auren ko wanda ya auren a gaban uwarsa da ubansa da uban shi da uwarsa fa a kila baban amarya shi ma ya rawa la haula wala quwwata illa billah kun ga an yi aure an samu da wani me yasa aure yake mutuwa sai musa ba zai mutuwa kun ifin Allah tuntun ai auren ba kun iya auren Allah maka ni'ima sai kuma kawai Allah godiyar wayo ka ce kawai duk abin da Allah ma zai yi shi ne ai ma'anar ai ya raka ta hukun wani irin faɗalar da iskancin a shekarun ba da muka muna yara wallahi ya kasa yarinya ranar aure to sai ta yi wata shi da matafta ko kofa gida wallahi wata ba ta ba wata shi take ba ta mai ƙarfi ba maganar ba ta fito wani wajen auren ta aganta akan cikin saboda wata hidima an manta ta ma alayi ba ta fita ko ina amma yanzu fa ran tsayar kwanar da ta a kasuwa an daura masa wajen kuma ɗazirta tana tsagawa tana shikenci ta wasu ma ba ta tashi iskenci sai an daura masa auren sai zai su biya wani bashin hidimar da ya musu da saurayin su ne ba su mara komai ba sai su bashi jikinsu a ranar ya jagula kuma ɗauko a jagula wa ango tana zuwa kuma an samu ciki ba san ɗan waye ba ko ba ba isa Allah amana ta kan iyaye ciyaye wallahi kai ne kuma ko ina da zai tambaya kai za a tambaya kai za a tambaya Allah tsare imanin to yace wajen ya fara sai an shi manzo Allah da kidansa in ya ga wani abu da baya so an yi wani abu wanda baya so ya ce gane baya so ya ce lokaci ba zai sai a gane da fuskarsa sai a ga yin fuskarsa to an yi wani abu da baya so ma'ana bai cike yin magana ba duk wanda bai a tafi ina a duk wanda ya tare shi da gyaran suka sace da ya gane cewa akwai abin da ya faru misali an yakin kai bara an tafi da yaƙi sai da umar ga wani falle ta takardar a taura suna zaune ga manzon Allah ga suna da zaune sai ya ɗauko takardar ai da karanta a taura haka a gan shi a sun ko ai ba ga shi ba bai tsare kansa ba yana kalla yana karatu haka yana ta karantawa sai aka ga manzon Allah ta sai da jawur alamun bai ji daɗin abin da Umar yake ba yana karanta a taura ne dole ne daga karatu ne ba wai daga sosai fa ana jin me yake faɗa ne to kuma shi manzon Allah ai Qur'ani ne da shi da kuma za ta yi da wata ɗauko a taura bayan an gama da ita shi ne ma'anar aini da za bakar sai ga ya kalli manzon Allah ya ga lamaransa a bace yake sai ce kai ya taɓa umar kai nutsu wannan abin da kake yi manzon Allah baya su aga ba ba za biya magana sai kai kanka gana ba domin me a cikin mutane ne kuma tsabiyar manzo Allah baya dizga mutum abin da yake kuskure ne amma a cikin mutane ne to ba za a dizga shi ba kuna ganewa amma an nuna a rai fuska ba a san abin abakar sai ya fahimci abin sai ga umar kai kai kai tsari su manzo Allah baya so sai ya dago kai sai ga fuska za ta faɗi manzo Allah Allah ban san ba ka so ba ko yace masa wallahi ko Annabi Musa da yake da rai a yanzu a tsara ba ta masa amfani ba sai dai dai ni manzon Allah dole a ga taura ko shi yake rayu a duniya ba magana kuma kai ba an ba Qur'ani ba na ko ranka da taura to haka manzon Allah yake rayuwa mana in naga abin da kuke ba mai kyau bane ba faɗa zan ba cikin mutane ba ka san duk wanda ya faɗa cikin mutane ba nasiha ne maka ba tun mutunci ba ai mutunci sai cikin mutane sai ka haɗiye ka daure a tashi sai ka ja shi ku tafi gida ko ka je gidan shi kai wani ziyara sai ka masa bayanin abin sai fahimce ka ya gane kalin Allah kake masa amma a cikin mutane sama da nawa ana zaune ya baka ta kalalla wannan ba sunna ba to kada sunna kai har gane ma ba da siha ba ran musiba ke eh ya zama musiba da cin mutunci amma Allah baya haka sallallahu alaihi wasallam yace wa kana la yafsiru ghayruhu wa ahadun kuma shi mazala baya kura mutum ido ya kura ma ido kalle ka baya yi saboda tsananin jika da kamar na ɗabi'a mai kyau yanzu mana magana in ka kana kallon mutum ai dai za ka ji baka jin daɗi yasa wanda ya fahimci tarbiyya baya magana yana kallon fuskar mutane a kura ma da irin ai ba kyau ai ba a yi musamman kuma ce wanda ya cika shekaru kuma kura masa ido a ga ka baka tarbiyya ke ba a yin haka ina fata an gane ba shi kuma Allah baya kallon mutum ya kura masu ido sallallahu alaihi wasallam ya ce ka da tsarfi shi da'iman kallonsa ƙasa yake tun da kansa mana baya kallon mutane haka ta kallon su yana magana irin yana kallon gaban shi haka ƙasa har kowa ya saki jawabinsa a saurare shi amma kana magana yanzu wani shugaba ya kura maka ido ana tafi gaba ɗaya ka shiga cikin damuwa to ya ne ko kwafsawa nake yi ko ya aka yi haka daga baɗe ka zama bace in duk ya wani ƙwararre ba ne daga daga baɗe ka hahar ne to zala baya yin zai baka dama ka faɗi duk abin da ka zo shi kuma sai maka bayani in da ne tabbatar da kai in ba daidai ba kuma sai a gyara ma sai salama da jin daɗi sallallahu alaihi wasallam yace nazarahu ila al-ardi ko aqwal min nazarihi ila sama yanayin dubansa da ƙasa shi ya fi daɗewa ya fi kallon ƙasa a yi mafiya yawan zamansa sama da kallon sama ma'ana bai saka tsarkin ya sallaka kalli duniya ko mutane aka baya yi in tafiya ake gabansa yake kallo in ana zaune ana tattaunawa kuma idan sa iya gaban shi yake baya ta kallon fuskokin mutane ina da ta kai wani da kace aga an yi haka amma ba kura maka ido zai ba wanda dawo da hankalinsa gaban shi suka da abin da yake sallallahu alaihi wasallam amma ya ga mutum wani shi ya yake rayuwarsa ya kalli irin duba wani tsabin gulma shi ne wani labarin ai wanda ya sanar a yaushe yanzu yanzu da wani dan kaya da wani kaza kaza kaza tsabar gulma da tsubiri wani kauyanci da ake da shi ka ga mutum ya tafiya da daddare ko da yaushe ne ko wani Allah matarsa ɗauko a mashin wani Allah ƙarfice wani Allah ɗan warkice ko ba yi wani kuma ranar ɗauki ta amma saboda tsabar tsarku ta ce maka a kuma wani Allah wai ka san ya kan wai wai ka san na ganka to ka san ba dauko eh mun tsawon ku ya ganka ko ka tafiya ka da da kuna magana bai san wasu ɗan kafa ko da haram mutum ya kira tafiya kan titi wata tsaye da kai misali babar ka ce ko yayar ka ce ko kanwar ka ce duk wani ruwa ka dan gari ne ba ba zai ku magana gurin ba a to sai in da wuce ai gurin mutum ba ai wai ya ganka kana tare da mutum a ga duk wani kauyanci da da rashin ma fahimtar rayuwa in ka ga ka hukunci su kan gaba ma gaisuwa shi da daraja ga manzo Allah ya zo an kama ziyara daga matarsa Safiya yana iya tikafi tana kaunar manzon Allah yana masallaci ba ya zuwa wurin su haka yana matsala iya tikafi ta gaba ta juriya ba ya ta kama hira cikin masallaci ya tsaya ya kula ta suka tattauna suka hira za ta tafi gida sai kuma zai raka ta saboda sunna ne mutum kama zai raka shi a garin manzon Allah ne ba amma ke raka ko matar ce sun fito gudun masallaci sai ga su kuma samari za su wuce su biyu sai suka haji ga manzon Allah da wata mace sai suka ƙara sauri don ba ta so ya ga sun gan shi misali su su wuce sai ce ko kai ku tsaya ku tsaya ku tsaya ala risu kuma ku tsaya in zo ya zo sai ce innaha safiya kun ga wannan matar safiya ce matata ko ba ka wani kar ku je ku ce kun gona da wata mata kaga ce eh subhanallah in za ka mu zarga ta ba haka bane shedan zai iya tusa muku wani tunani a ranku daga nan kuma kun zalla wannan kun kun tabe kuma na ba san gane to kaga haka ake tafi da abubuwa amma wani saboda tsawon shi dan kauye to ya ya kanka to kun ga mutum zai da ake munafurta akan titi kuma kowa na gani amma saboda rashin fahimtar rayuwa sai wani matsala ne wani kun gasa hannu da hannu wala wani wani kun kun gaza ne sai mu a kara maka Allah kuma kun nan matar eh zan ji gara sun ina ta ina wuni hajja idan ba su ba ta yi magana sai ya ji Allah ka shirye da mu Allah ya zo yace in sama ko jirgin da baro mulahadatin yawancin kalmar da Allah shi ba kurin da shi ba kawai kallin da kake da shi ya kalla ka to shi kenan ba wai za ku na mata wuri a kallon a ka tsoho haka musulunci ka shigo ya gane ba ni ka gane mai shigowa ba to kuma ka tafi da kake ba ku ramsu kullun har ya ba gaban ka ba ta zama kallar rabi ko Allah ya kansa yace ke kallon mata wai su biyu haram ne amma shi zai ta masa ta kandamin kallon ki mace ce yace in ya kure dan ba zai kauce ba ai sai ta guci ya ta kule ta sha kwana shikenan wai ta kandamin kallon ai wai in kiyaye ka dame haram ko don yi kure da ba ba zai kuce ba Allah gafarta masa to ka gani yace la yushafu ahadun bima yakrahu baya gaya wa mutum abin da baya so a dabi'a ta manzon Allah duk abin da ya san baka so ba zai faɗa maka yanzu mutane da yawa a rashin mai wasu ka faɗi wani abu ne ba na son abu kaza amma saboda wauta wai ci gaba da faɗa wannan dabbanci rashin tarbiyya ne rashin kyautatawa ne duk abin da ka san mutum baya so har ka faɗa masa ko abokin wasa ne tarewa wasan sun za ku kai wasan makarar ake yawa kula ke wasa ba da ba ta kulle ka san mutum abin da na wasa ba me yaran ka baya so wani wani sauke in ba na son wani abu da kake fa to da haifa take dena ta ya hako shabar magana ko da wani shi ya ƙara faɗa na faɗa da kake so in ya gora maka wari ba a cikin zama ba ta ko bai faɗa ko wazala baya faɗa mutum abin da baya so sallallahu alaihi wasallam yace nan haya'an saboda kunya wa karamin bari da kuma mutum ne mai karrama mai ne ne kyakkyawar dabi'a kisa duk abin da ya san baka so zai faɗa maka sallallahu alaihi wasallam yace wa kana la yusalli rajulan bal nadahu anhu shay'un ya kasance yakrahu in aka ce wani ya yi abu kaza na laifi domin fara mutane ne wahayi a kan wannan abu ba zai yi ila sunan mai laifin ba kun gane shi fa shugaba ne fa wata rana wani yake masa wallahi ya rasulullah ila akran sa subhi min adl fulan ni ba na da kula azwa kullum akan lokaci saboda limamin mu wani lokacin madina ai an san limamin ko ina ko limamin anguwa da an san ai yace ya manzo Allah ni saboda limamin wani ba na zuwa sallar asuba kan lokaci saboda kyauta su yake sun yi asuba ka bai ɗauko muku ni karatu yankin ga wal'ala kuma da ba daɗi ko da kudu sura duk ko gaji yasa ba na zuwa a kan lokaci yana bari an yi dab da ruku na ɗan silalu ba rage ɗan tafiya ba tun zama da ce ba sai fara limaman gaba ɗaya za musu bayani amma ba ce wane ba ta ce ayyuhan nan inna minkum munafiqun a cikin kukuli mamai akwai masu koran mutane a masallaci in za ta mutane limanci a ga an sa kuwa ciyayi ka karka tuna cewa a cikinsu akwai dattijo akwai yaro karami akwai mai wani uzuri akwai mara lafiya za ka saka musu falgi ujis ka saka ta karatunka ka saka kuran karka takura mutane in kai kaɗai za ka sallah to ka karanta ma ƙur'ani gaba ɗayan za ka iya ba ni da mun sha'ala kaga an san wanda ya laifin amma saboda cika da kamala na mu'amalarsa da faɗi sunansa ba yanzu za ta bar abin duka a dunkule to wani sai wani safar tanin to wani liman ne ko haka ko ni aka kai ƙara ko wani ne a wani shine kamala da shugabanci ko yasa na kawo masa ƙara kai masu ka sanya zaka na adiresin mutane a matsayin ka na shugaba ko a matsayin ka na wani malami da ke kama ka maganganun mutane ka dan kuma shi na fata an gane yau to baya kira wata ran kuma an yi alwala suna tare sai ji wani mai wanki eh dindune sa ba zuwa bai samu ruwa ba sai ce wani al'abi minan nan duk dindune da ba a wanke ta sosai a gurin alwala to za ta samu shiga wuta kenan ko ba shi bane har kuma sai duba kafar sa kenan ko aga ba an ce wani ba wale in aka ce kai wani baka wanke kaza ba kamar an dinga shi to zala baya haka ke sa Umar sai ya koyi haka ina khalifa ana zaune ana tattaunawa sai juwarin tusa alamun wani ya tsuru kenan ko wani ya ci wani a wurin gida wani waya gwamnati abubuwa sun lalace sai ya ce mutane wallahi duk ku ta fi alwala dukan ku ta ji a sake alwala misali an yi magariba ana tattaunawa kafin isha to a aka bari wani ya kuce sake za ta kushi inda an ji wannan abu ya ce to dukkan duk a ji alwala umarni ne duk kuwa ji alwala shi ke aga an rufa wa mutum asiri na ba ta an gane ba ta ake shugabanci ya shiga cikin ne ana masa asiri ya ce bal manzala da yake ya kuri suka ja ce ma balu aqwamun yasma'una kaza wa kaza in aka kama labarin ga wani ya yi abu kaza wanda ba daidai ba ko dole a yi wani siya to sai ce a kira mutane ana da jawabi a masallaci na ka zuba ce na samu labari wani ka ce kaza ka ce kaza sai ce a wata rana wasu sahabbai matasa suka ce ku zo wajen mutum matan manzon Allah wacce irin ibada yake a cikin gida in ya dawo da daddare ko ba suka su in da kuwa muku wani ku rike na wajen mana ba shi ku ba da suka suka ji ai ga yadda yake wata daga an yi sallah ya dawo in ya fara sallah har asuba kaza kaza wata ɗan ga ce to tun da jin manzon Allah ma da kansa yake haka to wallahi ni ba zan yi aure ba har na mutu to da ta ibada ɗan ga ce ni kuma daga yanzu kullum azumi har na mutu kowa ya faɗi wani abu da ya ɗaura kansa na wahala kuma yana jin labarin a ga yanar soya suka abu amma sai tsara mutane masallaci ya ce to me ya sa waɗansu mutane za su tambayi irin abin da nake a cikin gidana har wani ma ya ce ba zai yi aure ba saboda ya ji me nake na ibada wani ya ce ba zai ƙara zama bai azumi ba kullum azumi wani ya ce sanar da babu fashi kullum sanar dare ya ku sani ni manzon Allah ina da mata ko kun sani ko na ba an gane ina sallar dare ina yin bacci ina azumin nafila wata kuma na kin azumi yace kuma wannan sun sunnoni na duk wanda ya kauce mu wannan ba tare da ni ma'ana ka ta kullum sallar dare kullum ba hutu ba ranar fashi kullum da daga daga daga ba kai ba matarka daga makisha har asuba to ba da dai bane kullum azumi ba da dai bane na ba ta ne wata rana wanda sai ka ga ya dace bai azumi har atima kai ko wannan mutum ma ba zai azumi ba har aka musa dindi ba ya azumi wata ran kuma sai fara na bulbulin azumi haka da ce ko dai ba zai sha ruwa ba kuma sai ɗauki ya zuba ce malamai daga cikin fitohun shi ne ba da dai bane kai a san ka wai duk alhamis da mun da kana azumi wannan ba sunna ba ce suka ce ba sunna ba ne in har kowa na da ke kace ba sunna hajjabi ba wata ran ana kana azumi suka ce to zara azumi ba na abinci na ne ka da wani ruwa kuma shi wani na azumta haka na ce ma kawo mu ruwa ka gani sai ka sha kuna gane ba wata ran kuma ɗauka kana ba ka yi kuma ka kuma na kuma kana yi ba ka kuma ta zama amma har kowa ya san cewa duk alhamisin duniya kana azumi duk litinin kana azumi suka ce wannan ba sunna ba ce zalla ba ka yake yi ba to a zai hankali ai dole ai dole hankali kana da mata kana da mutane kana da abokananka to ko da kada ka a an jira mun ne bana ina an me wani ko ban tuka kana a ina an ya kiyaye wata ran maka wata ina an to sai ga a kai dai mun dai kana a tsara ne ai ka to da za samu tsaka fara shiga cikin ina so ka rike ina kana kawai shi ma sunna ne kawai ka kinka an wata ran kuma kai shi ke kisa ta hada sunna ne wannan kenan ba ga ɗabi'a su ce me yasa mutane suka ce kaza suka ce kaza a ga ce da wala da wala da wala dan kar a rubuta musu a ba su kunya ko a dizga su to Allah baya yin haka yasa kai ma ka koyi irin haka an ka labari ka san me yi to wai ka ce wani an ce mun ga kaza kuma cikin mutane lala sai ka sanya za a yi a gyara abun dan ya dauki hannu kuma sai a gyara sallallahu alaihi wasallam hadisa duk mai so ya ci nasara a duniya da lahira to da bi halin manzon Allah a komai abu na ɗabi'a ce ko da halaye ko to kai ma ka koyi irin su ya kake tiritin mutanenka matanka da 'ya'yanka ka san wani shi dan gwalla ne duk abin da kawai gida sai ya gwala mata ya wani haka yake rayuwa sai kuma dan gwalewa ne kawai ba wani yabo ba ka kana nan a ga ko ba da dai bane ai ko Allah ya mu dace sai mu tsaya nan ko subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi